سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sassanati ga annabi alaihi salatu wassalam yawa musulmai barkanmu da sake saduwa a karatun littafin ikhtisaru ulumil hadith wallafar al-imam abul fida isma'ilu ibnu kathir rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na tara idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani kan al-mu'allaqat fi sahihain wa ghairiha a cikin dai wannan matashiyar muka kwana za mu tashi kan gabar da ma da yake cewa sun haka anna al'ummata talakkat hazain alkitabain bil qabul haka ne yawa malam ibn kasir yake cewa sun haka sannan sai ya hakaito shi wa kenan ibn salah tunda asuli ibn kathir yakan hakaitu maganganu ibn salah yakan kawo su yi ta'liki a kansu an fahimta da asali littafin ulumul hadith ne yake da ikhtisari yace thumma sannan haka ibn salah ya hakaitu annal umma cewa ita al umma talakkat hazainil kitabai ta tarbi waɗannan littattafan guda biyu ta karɓe su talakkat hazainil kitabai da bilkabu al'umma ta tarbi waɗannan littattafan guda biyu ta karɓe su hannu biyu suka yadda da abin da ke cikinsu siwa ahrufin yasirati in banda waɗansu ‘yan haruffa kaɗan’ me yake so ya ce hazainar kitabai me yake nuhi da shi bukhari da muslim wato daga lokacin da bukhari da muslim suka wallafa littattafansu guda biyu malaman musulunci da suka san ilimin hadithi da suka san ilimin fikihu suka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta waɗannan littattafa sun bincike su sun kai sun komo a kansu kuma Allah madaukakin sarki sai ya sa dukkan al'umma ta karɓi waɗannan littattafan guda biyu malamai sun rungume su sun karɓe su sun yarda da su kuma sun hukunta cewa duk abin da ke ciki to ya inganta ya ce siwa a harufin ya sirate in ban da waɗansu ‘yan harufa kaɗan da yake nuyi da a haruf ya sira a nan shi ne ‘yan hadisai abinda yake rida harfe sira da shi ne hadisai yan kaɗan waɗansu hadisan an samu waɗansu daga cikin malamai wanda sun yi maganganu a kansu ko dai magana kan waɗansu maruwaitansu ko magana game da cewa akwai inkifa'i ko adamu sama'i ko abin da ya kama da haka amma hadisan mai yasira yan kaɗan ne ba su da yawa an fahimta kuma duk da cewa hadisai 'yan kaɗan ne da aka yi musu na ƙadi ba su da yawa to malamai ba su shuru ba kai ya ce in ban da waɗansu hadisai 'yan kaɗan wanda in taƙada ba'adul huffaz wanda waɗansu daga cikin mahardatan hadisi mahardatan al'umma manya-manyan malaman al'umma suka yi ma buhari da muslim na ƙadi an fahimci wannan sai ce kaddara kutuniyi kamar babban malami al'imam addara kutuni a rahmatullahi alayhi shaikul ilal akwai hadisan da ya motsa a cikin bukari da musulmi ce nan akwai magana nan akwai kaza nan akwai kaza da irin su abu abu mas'ud ad-dimashqi an fahimta wanda al-imam ad-dara kutuni shi yake da me at-tatabbu' والالزامات والتتبع وند الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله يا مشي تحقيقي دا تخريجي sannan duk da waɗannan malaman sun taɓa waɗansu hadisan da ke cikin bukari da muslim abu na harko dai ake so ka fahimta hadisan ba su da yawa na ɗaya kenan sannan na biyu lokacin da su waɗancan malaman suka ce da wannan hadisi da wannan hadisi akwai abin cewa a kai waɗansu malaman sun bai wa Bukhari da Muslim kariya suka bibi waɗannan hadisan suka tabbatar da cewa Bukhari da Muslim su ne ke da gaskiya yadda suka ka hadisan cikin Bukhari ɗinsu da Muslim ɗinsu cewa ingantattu ne haka ne hadisan tabbatattu ne. An fahimci wannan? Wanda ka karanta littafin Sheikh Mukbil rahmatullahi alai za ga yadda ya mu'amalanci maganganun al'imamu dara kutumi sannan al'allama a sheikh rabi ya rubuta littafi bainal imamai ne wato tattaunawa munakasha tsakanin matsalolin da suka horu ko kuma tsakanin matsalolin hadisai wanda imamu dara kutumi ya yi magana a kansu game da sahihu musulmi bainar imamai ne ke tsakanin manya-manyan limamai guda biyu al'imam musulun da imam addarakut a shekar rabi ya yi wannan rubutu wanda rubutu ne mai tsada sosai waɗansu daga cikin manya-manyan malaman hadisi na zamanin shi sun jinjina mishi a kai wato na wannan zamanin ke a fahimci wannan to bayan wannan ma za ka samu kora daga baya-baya akwai al'ahadithul muntakada fi sahihain wanda wani malami ya rubuta yana shi ko dan kasan magrib ne mujalladi biyu mujalladi biyu sunan shi ko eh na'am sunan shi sufyan ba'u da haka malamai sun yi ta rubuce rubuce akan wannan da tattaunawa shi yasa suyuti yace ai alfiya wan taqadu alaihima yasira fakam tara nahwahuma nasira an samu hadisai kaɗan wanda ke cikin bukari da muslim wanda don su malamai suka yi naƙadinsu amma kuma ya ce nawa aka samu daga cikin malamai wanda suka ba su kariya mafi ƙaramcin abin da za ka faɗa dara kutuni abu mas'ud dimashki da makamantansu da suka yi magana a matsayinsu na malamai sannan da bukari da muslim su kuma sun ingantar da waɗannan hadisai a matsayinsu na malamai kina alal akallami za ka ce akwai sabani game da hadisi da bukhari da muslim da dara kutuni wanne ya goge a harkar hadisi sai malamai su ce bukhari da muslim la shakka annahu ma ajal an fahimta jalala su ta yi girma shi yasa malamai suka yi tabada musamman ibn hajar shi ba ya yi irin wannan hadisan da ake ya zo yi magana ya ce hadisi kaza da aka kawo kaza ne kaza ne da sauransu wato dai wannan mas'ala mas'ala ce wadda kusan ana karanta ma ita ne don kasanta amma malamai sun riga sun gama da ita khulasar da za ka yi shi ne duk abin da ke cikin bukari da musulun kawai ka ɗauka hankali kwanci ka ɗauka hankalinka kwance abu ne wanda ya inganta amma waccan magana ɗin waɗansu malamai sun yi maganganu game da waɗansu hadisan irin shekul islami hatta daga cikin malaman baya irin shekul islami bin taimiyya da makamantansu irin su alhafiz al-iraqi duk suna da maganganu game da wannan shi wannan al'imam al'iraqi littafi ma gare shi da ya jama'a game da game da wannan haka da za ka karanta silsilatul hadithu sahiha abda'ifa da sahiha ta limamul albani za ka manganu shi game da wannan game da ita wannan matsala amma dai abinda dai muke cewa shi da inda ka garawa ku bukhari ka garawa ku muslim kuma cikin sahih bukhari da muslim to kawai ka dauka da akwai malaman da masu ka ce su dara kutuli da suka yi wancan nakadin ba wai suna nakadin ingancin hadisan bane wai suna ganin ba su gama cika sharuɗan bukhari da muslim bane tunda akwai sahihi akwai al'asahu akwai mai inganci akwai mafi inganci to ai bukhari da muslim mafi inganci suke kawa to wai wancan nakadin da su suka yi suna nakadi ne kan cewa ba mafi inganci bane haka wadansu malamai suka gani kamar misali kuka duba a ta'alikin ku lamba ta biyar shi ina gani ko akwai shi a wajen ku lamba ta nawa ce a wajen ku ta daya yawa lamba ta daya al'allama ahmad shakir yake cewa alhaƙun labilamir ya tafi gaskiyar da ba shakku a cikinta inda ahalin ilmi a wajen malamai ma'abuta ilimi bil hadith wanda suka san hadisi min al-muhaqqiqin daga cikin masu tahqiqi wa man ihtada bi hadihi da wanda ya shiryu da irin shiryarsu wa tabi'ahum ala basiratin min al-amri kuma ya bi malaman hadisi a bisa kan ilimi da basira ta al'amari anna ahadith as-sahihaini cewa hadisan bukhari da muslim sahihatun kulluha dukkan su gaba da ingantattu ne kaf laysa fi wahidin minha mat'anun aw da'ifun aw da'fun babu guda ɗaya daga cikin su da yake da wurin suka karbabbe shi da abin da yake riya da abin suka wanda yake ana karɓar shi ko rauni abin karɓa sai ce wa inna man taqada dara qutni wa ghayru abin da imamu dara qutni da wasu malamai suka yi naqadi min al-huffaz daga cikin mahardata dara qutni da makamantan shi ba'd al-ahadith sun yi naƙadin waɗansu sashe ne na hadisai ala anna man taqaduhu gini kan cewa abinda suka yi naƙadi a kai a lam yablugh fi sihhati ad-darajatu al-ulya ad-darajatu al-ulya hadisan da suka yi naƙadin nan sun ce ne ba su kai mataki na kololuwa ba a cikin inganci allati iltazamaha kullu wahid minhum fi kitabi wanda kai kololuwa ta inganci shi ne abin da Bukhari da Muslim suka lazimta makansu. Ya ce wa amma su hatul hadithi fi nafsihi, amma ingancin hadisin a matsayin shi da shi karan kanshi da kanshi, ya ce falam yu khalifi ha ahadun ba wanda ya saba cikin wannan ba. Wanda ta ce maganar al'allama Ahmad Shakir, kaga wannan maganar za ta kwantar ma da hankali ke. An fahimci wannan, da aka yi ce fala yu hawilan naka irjaful murjifina wa za'amu za'imina. Ha? anna fi sahihaini ahadith ghairu sahiha cewa cikin bukhari da muslim akwai hadisan da ba ingantattu yace kada wannan masu da'awar da da'awar da suke da masu irjazi kada ka waiwaye abin da suke fada an fahimci wannan to amma kaga wannan uslubi ko abinda su dara kutuni suka yi ya sha bamban da abinda wata madrasa shine ɗan madrasar al'aklaniya almadarasar al'aklaniya ‘yan aiki da ƙwaƙwalwarsu abinda dara kutuni yayi yana tattaunawa ne a ilmance a hadisance da ƙa'idodi na ilimin hadisi an fahimci wannan ya sha bamban da waɗanda suke ‘yan makarantar mu'tazila ‘yan makarantar mu'tazila ko ko waɗanda suka tasirantu da makarantar mu'tazila shi ne mai masu soke hadisi idan hankalinsu bai karbe shi ba. Misali, a hadisance, a kanikanci, a mekanik ta ilimin hadisi. Hadisin cewa an yi ma'an dabi sigiri ba malamin hadisi da taɓa sukar shi. Ibn al-Qayyim a cikin Bada'il Fawaid yake cewa malaman hadisi ko da harafi ɗaya ba su soki hadisin nan ba. To, duk wanda ka ya karyata wannan hadisin abu guda ne zai kama. sai ce to ya za a ci an yi mallam sai wato shi kokolo shi ce ta kasa karɓar wannan amma da za ka ba shi hadisin ka ce ga isnadin shi gudanin waye mai rauni a ciki me illar raunin shi a cikin isnadi ko illar raunin shi a cikin matani amma a mahanga ta malaman hadisi ba zai iya kawo sai ya rinka ɗauko waɗansu ayoyi sai ya ga cewa kamar wai ayoyin suna cin karo da hadisin sai ce ah to ai kahirai sun ce ma annabi sahir majnun an yi masihirci ne ko kuma in tattabi'u da illa rajulan mashura mutum ne kuke bi wanda an mai sihiri to in muka yadda da cewa an yi ma annabi sihiri sai ce to kenan kun ga kaman magana kayare ta tabbata kenan cewa an yi ma annabi sihiri to yanzu an tashi kenan daga magana kan babin ya inganta ko bai inganta ba ba wannan ake tattaunawa babin da za a koma a nan shi ne babin aljam'u bainal adilla ga nassi tabbatacce ga nassi tabbatacce ya za a haɗa ma'anoninsu wannan ne kamata a tattauna amma inganci kan malama hadisi sun gaba da wannan wanda su kahirai da suke ce ma annabi masihirci a kan mi suke gaya mai haka ko kuma da suka ce an mai sihiri a kan mi suke gayin wannan a kan wahayin da yake gayi ƙur'anin ne suke ɗauka ne sihiri wannan hadisi kuma da yake a bukhari da muslim cewa an mishi sihiri a cikin wahayi ake magana ko mu'amalar shi da matar shi a mu'amalar shi ne da matar shi an fahimci wannan wani kaga wannan babuka ne wanda ba guda ba ne babuka ne wanda ba guda ka ɗauko wancan babin da wannan babin ka haɗe su confusion ne total shi yana za ka kawai sai mutum ya zo cewa wannan waɗansu abinda ma ba mu taɓa shi ba tarihin ilimin hadisi a ce a bukari akwai hadisin ƙarya wannan mu taɓa taɓa shi ba a tarihin ilimin hadisi sai lokacin da yan hayaniyar nan su dr ahmad da makamantan suka bai sai rubuta cewa a bukari sai ce wannan hadisin ƙarya ne wannan a tarihin ilimin hadisi ba sun shi ita karan kanta maganar bid'a ce sabuwa ba wani malamin hadisi a duniya da ya taba cewa a Bukhari akwai hadisin ƙarya babu shi babu shi mutlakan an fahimta to kaga auna ingancin hadisai da kwakwalwa akwai matsala saboda dan adam kowa yadda cewa kwakwalwa tana da limit tana da iyaka a aji ɗaya za mu zauna muna karatu malami ya sharhin aya in fahimta kai baka fahimta ba to kenan tunda ayar kan kwakwalwa ka bata fahimci aya ba sai ka ce ayar ƙarya ce za a zo a yi darasi a alhisab a mat malami ya zo ya yi sharhi ƙa'idodin ilimin abun nan mataɗin wani ya fahimta a cikin ajin wani bai fahimta ba kenan in ana auna ingancin ƙa'idodin da ƙwaƙwalwa ce da fahimta kaga wanda bai fahimta sai ce ƙa'idar ƙarya ce to yana abin da suke yi kenan an fahimta in kuka ɗauka ta shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alai shi da kanshi a wannan hadisi ne samu matsala kuma da na saurari maganar shi abinda yake cewa sai ya zamanto ya yi magana ce wadda ba ita ce ka'idar malaman hadisi ba ni yake cewa wai bukhari da muslim ba masu mai bane to yanzu bukhari da muslim ba masu mai wannan shi yake auna inganci da shi hadisin an yi ma annabi sihiri bukhari ne ya gaye shi ko rawaito shi ne kaga ko banci tsakanin aiki na ni da magana ta kace nayi kuskure a cikin aiki na ko nayi kuskure a cikin magana ta da in zo in yi riwayar da ba tawo ba ce ruwaitowa ne ne duk wanda za ka yi suna sukar waɗannan hadisi a bukhari da musulmi kowane ne wallahi kaji yana magana galibi inda masu aiki da wannan manhaji ne na aunawa da hankali to za ka isko ba da ƙa'idodin malaman hadisi ne suke magana ba da ƙa'idodin malaman hadisi ne suke magana sai dai ni kulli jawadin kabwa akwai malamin da an kamar yanzu malam abubakar gumi rahimahullah ka san da cewa asuli ba malami bane dan son rai ba dan son zuciya bane amma dai kuskure ne da ya afkawa sai a ce wannan mala ya yi kuskure ba za a karɓa ba kuma wallahi kuma dole a yi raddin wannan magana an fahimta amma akwai wanda su manhajin nasu ne lalatacce kamar yau si dr ahmad shi manhajin shi ne lalatacce saboda ba wai hadisi ɗaya ko biyu ne ma haka ba hadisai ne daban-daban za ka je ke ba ya ce wannan na ƙarya ne wannan bai inganta ba kuma bayan ya gaya al'umma cewa wai an ruhe babin ingantarwa da za'ifantar da kuma shi yake ma'ana ba'ukum ta jurru wa ba'una la ta jurru shi ne ka'idar shi ya halatta ya raunanar amma kai bai halatta ba ka raunana ko kuma ka inganta to kenan ku bambanta tsakanin wannan manhajin guda biyu masu sukar hadisai saboda hankalinsu bai karba ba makarantarsu daban take da malaman da za su yi naƙadin hadisi da sallo da manhaji irin na malaman hadisi ba dai wai halice sun mastanbata min zalika alqat'a bi sihhati ma fiha min alahadith nan yana magana kawwa ibnu salah ibnu salah bayan ya hakaito cewa abinda ke cikin bukhari da muslim dukkan su malamai sun karbe su to gini kan wannan maganar sun masannan ibnu salahi istambata sai istinbati min zalika daga wannan karɓar da malamai cikin bukhari da muslim sai istinbatin cewa kenan ne alqata za a yanke magana bi sihhati ma fiha min alahadith da cewa duk abin da ke bukhari da muslim a yanke ba shi kuka ya inganta ha ma fi ma yake a nuskafu a yau ba da nuskar ku nake karatu ba ba ma fi ya ne wai a ina kake karanta a hashiya ko a nuskar ma fi hima tayyib zai iya ɗaukar mafi ma sai zamanto bukhari da muslim mafi ya ai mafi al-ahadith abin da ke cikin hadisan duka ma'anar guda ɗaya ce wato ibnu salah me yake so ya ce shin abin da ke cikin bukhari da muslim idan aka tambaye ka a yanke ba shakku maganar annabi ce kuma maganar annabi ce sai ya ce a yanke babu ko shakku duk abin da ke bukhari da muslim maganar annabi ce tayyib ibn salah ina ka samo wannan to sai ya ce maka na samo wannan ne gini kan cewa abin da ke cikin bukhari da muslim ai malamai sun karbe shi duka karɓar da malamai suka yi wannan mi yake nunawa ijima'i malamai kuma kansu ba zai taɓa haɗuwa ba su yi ijima'i kan kuskure to wannan ijima'in ya bayar da cewa muna da tabbacin duk abin da ke bukhari da muslim qat'an hadisi da dai ganta daga annabi an fahimta da mutum zai daga bukhari ya ce duk abin da ke cikin wannan ya inganta in bai inganta ba akan auren matashi auren ta na nan daram ba abin da ya shahita an fahimci wannan yawa ya ce li'annan ummata ma'asumatun anil khata saboda al'umma Allah ya tsari daga kuskure wato la tashtami al'umma ala khata al'umma ba ta kanta bai haduwa kan kuskure kamar yadda zuwa wadansu hadisai la tashtami ummati ala dalala al'umma ta kanta ba zai iya haduwa ba akan me akan bata inda bukhari da muslim din nan hadisan su ƙarya ne to ba yadda za ta yi wa a ce tun zamanin bukhari malamai shi ta karɓin waɗannan littafai su karanta su su karantar da su su yi hukunci da su su karantar da mutane da su su ciro hukunce-hukunce na ibada da na aƙida da na fikiwa a ciki kuma a ce kuskure ne duk malaman na Allah ya bar su ya bata su bata ƙarni ɗaya biyu goma goma sha sai kai a yanzu kai kaɗai ne fiye ai kaga wannan ma ya kamata ya nuna maka lokacin da matsala da Allah ko ba haka ba ya kamata ya nuna maka da matsala a ce duk al'umma malamai kuma aka ce ba in hayaniya ba malaman da duk wanda in kaɗa gashi shi kaɗai ya kai kai matsayin al'umma dukkansu sun sallama a karɓar abin da ke zuwa zuwa bukari da musulun sai kai a yau kai da malantar kama mai yiwa tana da shakku tun da galibi yanzu da ake cewa wani malam malam galibi kowa malanta ce ta garinsu akwai wanda a garinsu ne ake ce malam in kaɗa gashi a mataki na ƙasa sai dai shiga cikin kabbara ko in ya tsallaka mataki na kasa ma ya ka tsallaka a mataki na duniya to sai dai zan mai jin baki amma ba mai karantarwa an fahimta to waɗancan malamai ne abiran ƙurun a tsawon tarihin rayuwar musulunci sun karɓi abin da ke cikin wannan shi yasa ibn salah yake cewa al'umma masumiya ce ba ta yiwa su su karɓi littafan nan da zaman to kuma kuskure na cikinsu ko kuma abin da ba gaskiya ba sai ce فما ظنت صحته وجب العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر حقيقة أولونك ها فما ظنت صحته وجب عليها لا فما ظنت أيوة صحته وجب عليها العمل به لذلك فما ظنت صحته duk abin da al'umma ta yi zaton ingancin shi to waje ba alaiha ya waje ba kan al'ummar al'amalu biyi ta yaki da shi wato ba wai abin da aka samu ilimi ba a kai ko zato al'umma kansu ya haɗu kan zato kan wani abu to wajibi ne su yaki da shi wani irin zato ake yi ba hamu nunan zato ake bagana ba ha kun san malaman usulul fiqh sukan ce dalilai galibi suke tattauna da matsaloli suna da al-yaqin dalilin da yaqini ne babu shakku akai sannan akwai adh-dhannur rajih zato mai rinjayi yanzu bari mu bada misali ƙoro-ƙoro zaka fahimta danka da yake gidanka tare da matarka danka ne ko ba naka ba ha kana iya rantsuwa ha ha mutum bai rantsewa akwai matsala in ba ku rantsewa ke nan ba ɗanka da ke gidanka ɗanka ne ko ba ɗanka ba ha ɗanka ne har rantsuwa kai ba wata kafara saboda mai asuli mace ba a tugumarta da alfasha sai akwai dalili da aka ɗan da ta aiwa gidanka za ka rantse da Allah ga ce wallahi wannan ɗana ne to amma rantsu wannan da kai a kan yaƙini ne ko zato ha? za ku yi magana Allah yaƙini ne ko zato ha? zato ne a zannin rajihi ne zato ne mai rinjaye me yasa ba za ka iya cewa yaƙini ba ne saboda ba ka da yaƙinin amma zato ne mafi rinjaye cewa ɗannan da ke tare da kai naka ne kuma rantsuwa a kan zato ba ta da matsala zato mai rinjaye don kai rantsuwa kai wannan mutumin da ya zo bayan ya yi jima'i da matar shi suna da azumi da annabi ya zo aka ce ya kafara ya kaza ya kaza ce duk ba iya annabi ba shi da biyu ya ce shekara ba ya ce kuma yanzu garin na akwai wanda ya yi da talauci ya ce wallahi duk ɓangarorin madina guda biyu ba gidan da yana da talauci ga kan zato ne a yi rantsuwa ba ya ƙiri ba ne da haka zato ana iya rantsuwa a kai tsayi kenan ɗanka da ke a gidanka zato ne kuma da zaton na shari'a take take take hukunci ana lokacin da ka zo ka sha ruwa a lokacin buɗe baki ga azumi in rana ta hwaɗe ɗin ya ƙiri ne ko zato gari ka zannin rajihin zato ne mai ƙarfi cewa eh lalle rana ta faɗi ba mamaki in kai na wani ka ƙara abin da ta bayyana cewa kai kuskure to kenan akwai hukunce-hukuncen da a musulunci zato ne kuma ana kawo hujja da su an fahimci wannan ha ko ba gane ba yanzu wato abin da nake so in ce matsaloli na rayuwa iri biyu ne akwai wanda kana da yaƙini ba ka da shakku ko kaɗan cewa wannan yaƙini ne ba shakku akwai abin da kuma mai zato ne to abin da yake zato inda ya zato ne mafi rinjaye to ana aiki da shi an fahimta yanzu misali irin matsaloli da malamai suke saɓani kan haramci wannan ya ce haram ne sai ce me dalilinka sai kawo hujjojin shi sai wani ce a'a halal ne ya hujjojin kai kuma sai ya kawo cikin biyu din duk maganar da ka dauka zato ne gare ka ba yaqini bane saboda in akwai yaqini akan daya daga cikin manganun guda biyu ba za a samu sabani ba shi yasa da yake sallar azhar raka'a hudu ne ai baka tabbacin malamai sun yi sabani akan wannan yaqini an fahimta babu babu shakku akan wannan yaqini raka'a hudu ne yaqini ne amma yanzu misali zaman tahiya na farko wajibi ne ko farilla ne in ka ce wajibi ne ba ya ƙiri ba ne in ka ce suna ce ba ya ƙi saboda matsala an yi sabari a kanta to shi ne nan mala yake so ya ce maka duk abin da al'umma malamanta zatonsu ya rinjaye kan cewa ya inganta to ba sun samu zato mafi rinjaye ba to su yi aiki da shi kuma wajibi an fahimci wannan shi yasa ce fa ma dhanna sihhatahu wajaba alaiha al'amalu bi bari in ƙara ba da misali sukan ce nassoshi ko hadisai kamar yadda muka karanta akwai hadisai ai mutawatirai akwai hadisai da suke mai ahad hadisi mutawatiri ko dai mutawatiri wanda ma'anar shi ce mutawatira ko mutawatiri wanda lafazin shi ne ma mutawatiri shi wannan sai su ce yufidu ilma al-yaqini yana fa'idantar da mu ne ilimi na yaqini wanda babu shakku a kai man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan hadisi babu ko shakku yaqinan annabi ya ji shi sahabbai ma da suka rawaito shi daga annabi alayhi salatu wassalam sama da sahabi 70 suyuti ba cewa 75 rawaw man kadaba sahabi wajen 75 suka rawaito wannan hadisi kaga yaqini ne babu shakku an fahimta amma hadisin da ba mutawatiri ba zangon mai ahad wanda da aka ce ahad almashhur ya shiga ciki alazizu ya shiga ciki algharibu ya shiga ciki to waɗannan su ma yaqini suke fa'idantarwa ko ko zato zaton wani iri zannun raje to yanda suke cewa zato suke fa'idantarwa sai su ce duk da zato ne yajibu al'amalu bi wajibi ne aiki da su wayanda suka ce yaqini yake fa'idantarwa su wasu ce yajibu al'amalu bihi kenan kaga duk sun yi ittifaki a wajen me wajabcin aiki da ahad sai da inda suka yi sabani yaqini ne ko ko me ko kuma zato ne an fahimci wannan sai mala ya ce wala budda wa an ya kuna sahihan fi nafsil amri kuma in dai al'umma ta samu zato kan abu to wajibi ne akan ta yi aiki da shi kuma la budda ma wa an ya kuna sahihan kuma abun ma ya zama to ingantacce ne fi nafsil amri a hakikanin al'amari kenan kun ga shi ibn salah akan me yatai hadisi ko a hadin ko da babu tawatiri bane a to dole ne in dai al'umma ta karbe shi ta yi zaton ingancin shi to wajibi a aiki da shi sannan kuma ba makawa ma dole hadisi ya zamanto ingantacce ne babu shakku kan ingancin shi ba wai zannu bane sai ibnu kathir ya ce wa hadha jayyidun ce wannan magana ta ibnu salam mai kyau ce cewa hadisi ko da ba mutawatiri bane a in dai malamai suka samu azzannu cewa ya inganta to wajibi ne ai aiki da shi kuma hadisin ba shakku ma kan inganci shi sai ce to hadha jayyidun wanda magana ce mai kyau to kenan kaga ibnu kathir ya goyi bayan ya goyi bayan ibnu salahi sai ya ce wa qad khalafa fi hadhihi al-mas'ala ash-shaykh muhyiddin an-nawawi al-imam an-nawawi ya saba musu a cikin wannan mas'ala wa qala sai imam an-nawawi yake cewa la yustafadu al-qat'u bisihati min zalika yace a'a ba a samun alqat'u yaqini cewa a yanke a cewa hadisin ya inganta sai dai a bar shi kan babin cewa mai azzannur rajih wannan shine abinda shi Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin littafin shi at-Taqrib wanda shine Suyuti ya sharhi da sunan Tadribur Rawi fi sharh Taqribi an-Nawawi Kurtu Ibn Kathir yace wa ana ma Ibn Salah yace ni kuma ina tare da Ibn Salah fi ma awwala alaihi wa arshada ilayhi akan abin da ya tahi zuwa gare shi kuma ya shiryar da mutane zuwa gare shi yace wallahu a'lam cikin fi ma awwala alaihi cikin abin da ya dogara akan shi ya koma zuwa gare wa arshada ilayhi kuma ya shiryar zuwa gare shi za ku ga ƙasa Ahmad Shakir ya sa ya sa lamba ko a wajen lamba ta biyu a wajen kuma ta biyu ce ko ku shi abinda ibn ahmad shakir zai cewa ya ce ikhtalafu fil hadisi sahih malamai sun yi saɓani game da hadisi ingantacce wanda ba mutawatiri ba ake magana ake yawwa hal yujibul qat'a al yaqini shin yana wajabta cewa a yanke yaqini ne ba shakku annabi ya gaye shi aw dhanni koko yana hukunta cewa zato ne mafi rinjaye cewa annabi ya gani shi to kaka bai da na gai ko da mun tahi kan cewa zato ne mafi rinjaye a shari'a ana aiki da me zato mafi rinjaye idan ka ce kai baka yarda ba tunda dai hadisin nan zato mafi rinjaye ne annabi ya gani shi ba zan yi aiki da shi sai mu ce to ka kori danka dan shi ma ba yaqidi bane gare ka karka yadda ya ci gadon ka an fahimta karka yadda ka ci gadon shi ya ce mace karka ba da aurenta ba za ka san mata waliyi ba kaga duk waɗannan matsalolin za ka yi mai za ka rusa suke shi yasa wani lokaci akwai abin da malamai ke suke ce ma ma'akazul ulama idan baka san ba inda malamai suke ciro maganganunsu ko abin da suke dogara a kai sai ka bambaro makanka matsala dan yanzu akwai wanda yanzu an ce a hadisan da waɗansu malamai sun ci hadisin da ba mutawatiri ba zan ne sai ce ha zato ma ne hatun da zato ne ni ba zan yi aiki da hadisi ba to kaga za ka ɗauko makanka bala'i na farko da za mu fara yi a gidanka za mu rusa ko aurenka ba sai mun rusa shi sai mu ce wanda ya baka auren matar da ka aura waye ce baban da sai mu ce kana da yaƙini ubanta ne baka da yaƙini to tunda baka da yaƙini kaga ba lalle bane ubanta tunda ba lalle bane ubanta kaga shi ma ba zai zama mata waliyi ba aurenka ya rushe to amma ba matsala ashe gaba ba ka aihu ba eh to dan naka ne kace kwarai ko sai mu ce a to yaƙini ne ko zato to wallahi ba ya kiri mai to tunda kaya da kai aiki da zato a nan to a wannan babin ba ka karbe shi to ballantana a nan ba ma dukkan malamai suka sallama cewa ba zanmire raje ya ce wahiyar mas'alatun daƙiƙa wannan matsala ce nitsatsiya tahtaju ila tahqiq wadda tana buƙatar tahqiqi wato matsala ce mai zurhi ita ce daƙiƙa wadda ta mai zurhi ce sai an natsu sosai sai ce amma hadithul mutawatir yace kaga hadisi mutawatiri lafzan wanda lafazin shi mutawatiri ne aw ma'nan ko kuma ma'anar shi mutawatira ce fa innahu qat'iyyu thubut tabbatuwar shi da cewa daga annabi yake wannan a yanke ne ba shi la khilafa fi hadha baina ahli al-ilmi babu sabani tsakanin malamai akan wannan sai ce wa amma ghayruhu min as-sahih amma abinda ba mutawatiri ba daga cikin hadisai ingantattu fa dhahaba ba'dhum wani sashi na malamai sun tahi ila annahu la yufidu al-qat'a cewa bai fa'idantar da kai a yanke cewa yaqini ne bal huwa zanniyu thubut zato ne mai rinjaye cewa ya tabbatar ga annabi yace huwa alladhi rajjahu an-nawawi fi at-taqrib shi da abinda imamu an-nawawi ya rinjaye da shi a cikin at-taqrib sai yace wa dhahaba ghayru wannan su malaman sun tahi ila annahu cewa shi wannan hadisi din da ba mutawatiri ba wa dhahaba ghayruhu wannan su malamai suka tayi wanda ba su imamu an-nawawi ba kenan ila annahu yufidu al-ilma al-yaqini cewa ilimi yake fa'idantarwa kuma ilimin ma ba na zato ba yaqini ilimi ne na yaqini sai ce huwa mazhabu dawud az-zahiri shi ne ita ce mazhabar imam dawud az-zahiri mai gidan su ibn hazm kenan wal husayn ibn ali al-karabisi ita ce mazhabar shi wal haris ibn asad al-muhasibi wa hakahu ibn khuwaiz min dad ibn khuwaiz man dad an malikin ibn huwaiz mandad ya rawaito wannan daga imam malik cewa imam malik ya ce hadisi in dai ya tabbata to yaqinan annabi ya gaye shi ba wai zannu bane raje sai ya ce wa huwa alladhi ikhtarahu wa dhahaba ilayhi ibn hazm shine abinda ikhtarahu ibn hazm wannan ya zaba wa dhahaba ilayhi kuma zuwa gare shi ya tafi wa qala fil ahkam ya faɗa al-ibtahi shi yake cewa wa inna khabara al-wahid labarin mutum guda al'adil wanda yake adili ne an mislihi wanda ya rawaito shi daga adili kwatankwace shi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam yujibul ilma yana wajabtar da cewa a ilmance ya tabbatar ga annabi ba wai zato bane wal amala kuma yana wajabta aiki da shi ma'an a tare wajibi ne aiki da shi kuma a babin aqidar ahlus sunna a babin aqida ne ko a babin fiqhu ne ko ma a babin mene babu bambanci tsakanin mutawatiri da ahad a wajen sahabbai da tabi'ai haka a wajen ahlus sunna babu bambanci thumma aqala fi al-ihtijaj lahu sannan ibn hajar ibn hazm ya tsawaitar da magana yana kawo hujjoji da ke nuna ingancin maganar da ya gai sannan kuma warraddi ala muhalifi yayi ta mai da martani ga waɗanda suka saba mishi fi ba'sin nafisin a cikin wani bincike mai tsada wanda ya littafin shi daga mujalladi na ɗaya shahi na ɗari da sha tara zuwa mujalladi na zuwa sha'afuwan zuwa safha ta mujalladi na ɗaya shahi na ɗari da sha tara zuwa shahi na ɗari da ishirin da ɗari da a ɗawa wajen na ɗari da ishirin da bakwai malar nuskan nan ta kafa shugaban gwanta mu gani waye ya tahqiqin da a'a ba sharhin ba tahqiqin wanda ya ikhrajin al-inaya tawfiqiyya as'alu Allah laha at-tawfiq fa innaha lam tuwaffaq fi hadha wannan mai mujalladi kenan akwai akwai nuskar da ni dace ke gare ni mai girma wanda babba ne suka buga shi mujalladi daya irin mujalladin nan daya mai girma wa ikhtara ibn salah ibn salah ya zabi cewa anna ma akhrajahu shaykhani kuji abinda ibnu ahmad shakir yake cewa ibnu salah shi zabin shi na hakika shine anna ma akhrajahu shaykhani duk abinda bukhari da muslim ne suka rawaito shi fi sahihayhima al su guda biyu aw rawahu ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su ya rawaito ko da ba su ittifaki ba muslim kadai ya rawaito ko bukhari kadai yace maqtu'un bi sihhatihi wannan a yanke ya inganta bashin shi ne abinda muka karanta yi wal'ilmu al-yaƙiniyun nazari waƙi'un bi ilimi na yaƙini amma an nazari kun sai ilimin yaƙini iri biyu ne akwai wanda suke cima al'ilmu daruri wanda shi kana tilastuwa zuwa ga sanin shi ne ba buƙatar abika makar an fahimta ilimi ne na yaƙini yanzu sanin cewa biyu ta guda yawa wannan baruri kowa ya san wannan an fahimta in ka ce mutum da biyu da ɗaya wanne ya girma sai ce ma ɗaya to kasan bai da lahiya saboda ilimi ne baruri sanin cewa wuta tana kona mutum ba makarantar da za a zaunar da kai a ce ma darasi ne wuta tana kona mutum ka har da shi a in baka yadda ba sa hannunka bana ilimi ne na me baruri to akwai abin da suke ce ma al-ilmul ad-daruri al-yaqini ad-daruri sannan akwai al-ilmu al-yaqini an-nazari al-ilmu al-yaqini an-nazari shi kuma yaƙini ne mutum kake samu amma yana buƙatar bincike wanda ba kowa ke iya samun shi yanzu malamin hadisi da ya san hadisi ya san turuk ya san rija ya san ilal in ya kai ga ingancin hadisi a ran shi zai samu tabbacin cewa tabbas ban da shakku wannan hadisin ya inganta amma wanda ba malamin hadisi in ka ɗauko shi in kana haddasa na akbarana kana zancen in kifayi ittisali ce yaren aljannu ne ake gona mutane bai fahimta kenan kaga kai ka same shi ne bayan bincike da me bayan bincike da kokarin da ka gabatar to sai a ce ya samu yaqini amma bin nazar da bincike sabanin wancan wanda kowa zai samu da jahili da malami wanda shine abbaruri to shine ibnu salah yake cewa in bukhari da muslim suka rawaito yaqini ne amma nazari an fahimta wastasna min zalika sai ya togace daga wannan ka'idar da ya gai أحاديث قليلة ولسو حديثي إن كدن وأن تكلم عليها بعض أهل النقد وأن نسو بتكلم ما أبوتا نقدي سو كي مغانا أكنسو من الحفاظ اللي بتكلم ما لمي ما حردتا كالدار قطني كلا إمام كما إمام كما إمام الدار قطني وغيره دولن سوس طبعا يرسو أبو مسعود الدمشقي لنقي وهي معروفة عند أهل هذا الشعب وأنه كما مسألة تستذنع أوجم ما لمي ما أبوتا إلي من حديثي yace haka za qala fi kitabihi ulumul hadith haka ibnu salah ya fada alittahi shi ulumul hadith sai yace wa naqala mithluhu al-iraqi wadan goce irin wannan maganar ce imamun al-iraqi ya nakalto shi fi sharhi ala ibn salah a cikin sharhin da yayi ibnu salah muqaddimatu ibn salah an al-hafiz abul fadl muhammad ibn tahir al-maqdisi yace shi ma mazhabar shi dai ita ce irin mazhabata ibnu salah wato iraqi shi ya nakalto muna daga abin fadl cewa mazhabar shi da mazhabar ibn salahi abu ɗaya ce wa abi nasr abdurrahim abdurrahim ibn abdul khaliq ibn yusuf shi ma ya nakalto daga gare shi cewa wannan ita ce mazhabar shi irin ta ibn salah wa naqalahu al-bulqaini an abi ishaq al-bulqini galibi mutane suke cewa aka wannan shi ya shahara amma sheikh mashhur yake cewa ضبط din shi shine al-bulqaini ya kamata yi an fahimta wa naqalahu al-bulqaini an abi ishaq al-bulqaini ya raqi ya naqalto irin wannan mazhabar ta ibnu salah daga abi ishaq al-isfirayini kenan wa abi hamid da kuma abi hamid yace al-isfirayiniyaini wanda su bidin duka isfiraniyina ne wal qadi abi tayyib kuma ya nakalto irin wannan mazhabar daga Abu Tayyib wa Sheikh Abi Ishaq Ash-Shirazi kuma ya nakalto irin wannan mazhabar daga Abu Ishaq Ash-Shirazi bin Shafi'iyya wa Sarhasi ha As-Sarhasi ko As-Sarhasi ha an As-Sarhasi ne ko yawa wa an As-Sarhasi min al-Hanafiyya haka ya nakalto irin wannan daga As-Sarhasi daga cikin malaman Hanafiyya وعن القاضي عبد الوهاب من المالكيه wannan wani bijimin malamin malikiya ne ana yabon shi sosai a babin fiqh shine da taba baku labarin shi da yace Baghdad garin masu kudi ne yayin hijira ya barta ya rasa mai bashi biredi sanda biyu a yini dan ya zauna ya bada karatu gashi babban malami amma talauci yayi talauci yunwa ta kore shi daga garin Baghdad yace jama'a akwai mai iya samu min dan biredi biyu ga yini kar in je ko ina in zauna karatu kawai wallahi a karsa wanda zai ɗaukar shi haka ya gaggame kayan shi bawan Allah ya koma ƙasar misra saboda ta an san ƙiwar shi an san darajar shi shi ne da zai hita ya rere wannan waƙe ya ce bagada da barin masu kuɗi ne ya ce amma shi ga shi yanzu asbahtu amshi asbahtu hairana amshi fi azikkata ya ce ka annani mushafun fi baiti zindiki ya ce ga shi ya rude a bagdada kai ka ce kamar an ɗauki ƙur'ani ne an kai shi gidan zindiki na aji baya da wata fa'ida ya ce to haka ne misali shi to wannan yana da littafi mai suna al-ma'una al-ma'una ala mazhabi ahlul madina littafi ne umda a babin fiqhun malikiyya ina cewa a babin fiqhun malamai sun yabe shi an fahimta wa ana abi ya'la wa abi al-khattab kuma ya nakarto shi wa kenan al-bulqaini daga abi ya'la da abi al-khattab wa ibn az-zaghuni min al-hanabila daga ibn az-zaghuni daga cikin al-hanabila kuma wa an aktsari ahli al-ilm min al-ash'ariyya ita ke mafi yawan malamai hatta a sha'ira mafi yawan malamansu akan wannan suke wa'an a ba shi ba a wa'an ahalil kalami wa'an aksari ahalil kalam min al'ash'ariya daga kuma mafi yawan malamai ma'abuta ilimin kalami daga cikin asha'ira wa'an ahalil hadisi qatibatan yace dukkan malaman hadisi akan wannan yake yace suke yace wa huwa alladhi ikhtarahu al-hafiz ibnu hajar shine abinda ibnu hajar ya zaba wal mu'allif da mawallafin wannan littafi shine wa mai wani mawallafin wannan littafi ibn kasir yace sai dai wal haqqul ladhi turajjihuhu al adillatu sahiha amma gaskiyar da dalilai ingantattu suke rinjayar da ita shine ma zahaba ilaihi ibn hazm ita ce maganar da ibn hazm ya tayi akanta wa man qala bi qawlihi da ma waɗanda suka yi irin maganar ibn hazm min annal haditha sahiha na cewa shi hadisi ingantacce yufidu al-ilm al-qat'iyya yana fa'idantar da ilimi yankacce na yaqini annabari kenan sawa'u daidai ne ma akana fi ahadi sahihaini shi wannan hadisin a cikin ɗaya daga cikin bukhari da muslim yake am fi ghairihi ma ko ma ba a cikin su bane yace wa hadha al-ilmu al-yaqini ilmun nadhariyyun burhani wannan ilimin na yaƙini da muke cewa za a samu ilimi na yaƙini ne amma na bincike burhani wanda ake tsayar da hujja a kan shi la yahsulu ba mai iya samu shi illa lil alimil mutabahhir sai dai malamin da ya nitse zan kamar teku fil hadith cikin ilimin hadisi al arif wanda yake da ilimi bi ahwalir ruwati ya san halayyar marwaita wal ilali ya san ilimin illoli sai yayi wata magana ana yace wa akadu kaimi ina kusa ma uqinu in yanke da yaqini annahu huwa mazhabu man naqala anhum al-bulqi mimman sabaqa dhikruhu hatta waɗannan malaman da al-bulqini ya zano muna Ahmad Shakir yace ina kusa in samu yaqinin cewa ba wai abinda bulqini yace ita ce mazhabar su ba shine mazhabar su a'a abinda Ibn Hazm yace ita ce mazhabar su sabanin abinda bulqaini ya nakalto da gare su na cewa mai mazhabar shi ne in hadisin na a bukhari da muslim to yufidu al'ilma al'yaƙini wa annahum lam yuridu bi qawlihim ba abinda suka yi nuhi da maganar su ba shine ma arada ibn salahi abinda ibn salahi yayi nuhi min taksis ahadith as-sahihayn bidalika cewa samun al-ilm an-nazariyya ya shahi hadisan da bukhari da muslim suka rawaito ne sai ya ce wa hadha al-ilm al-yaqini an-nazari an-nazari yabdu zahiran shi samun wannan ilimi na yaƙini da bincike ke gadar da shi yana bayyana a zahiri da kulle man tabahara fi ilmin min al-ulum ka duk wanda ya zamanto yayi zurhi a cikin wani ilimi daga cikin ilimin muka yaƙinin da zaka samu a cikin shi ba kowa zai same shi yanzu misali wanda yake ƙwararre ne a gini injiniya in yazo ya kalli gini ya ce kai wannan ginin nan zuwa gobe zai faduwa ba wai gaibu ya sani ba a'a saboda ilimin da ke gare shi da ya hango kamin gobe sai ka zo ka isko ya faɗi kaga shi wannan ilimin da ya samu ko kai ba za ka yi samu shi haka ba mamaki likita zai iya bincike kan mutum ya garagaraga wannan wannan wannan in ya yi a wata shi ba gaibu ya sani ba a alamu ne ya gani da ke nuna cewa rayuwar wannan zuwa lokaci kasa da kirya tsira kuma sai ga zo kayan wata shi ko a kwanan nan da na balaguran da na yi na haɗu wanda yake gane haka hajjin nan da aka yi wata mace ta yi fafutukar ta she ta ba da kuɗaɗe kamar me saboda likitan ta ya ce mata da kyar ta wuce wata shidda a duniya to ita kuma so take ta yi aikin hajji kayan ta mutu kuma ba ta samu jirgin ba kuma ta mutu amma ga ba gaibu bane alamomi ne kamar yanzu kai ne ka gazari ga shi kana hange shi ya kusa lincewa kuma ga kura tana kada ka ce wannan zaren nan zuwa gobe zai iya tsinkewa makawai ce to mu dai zare dai baka da gari to karshe ba ganin shi ba abinda kai gani ne bai gani ba to kuma tare da cewa da likitan da injiniya duk za su iya wannan hasashen kuma ya kuskure akwai wanda aka bar labari aka ce likita ya ce shi bai wuce wata uku yanzu an shekaru yana nan likita aka ce radda ya gan shi bayan watannin ya ce kai din ne ya ce ni din ne ba raina hannun kai ba hannun Allah ba yake to kaga dai amma dai akwai abin da ke iya hararo wanda kai da baka da ilimin me ba za ka hararo shi to haka ilimin hadisi malami zai cewa wannan hadisi yaqinan annabi ya gani shi amma kai ba za ka yi samu wannan yaqinin ba saboda baka da wannan ilimin da shi yake magana akai an fahimta yace wa da'anka yace wa tayaqqan wa tayakkanat nafsuhu bi nadariyatihi yakinin ma'ilmancin zai samu da nazariyat din da bincike da sauransu abin da ya gani wa kuma anna qalbuhu ilaiha kuma zuciya ta samu nutsuwa zuwa ga wannan sai yace wada anka tafriqal mutakallimina fi istilahatihim bain al-ilmi wadh-dhann inna ma yuriduna bihima ma'nan akhar ghayra ma nuridu wannan tambihi na karshe da Ahmad Shakir yana da fa'ida yace kai watsi da abinda mutakallimuna ai ilmul kalam istilahin na tantancewa cewa dalili akwai wanda yake yufidu ilm dalili akwai wanda yufidu zan a yace kai watsi da istilahin su abinda su suke mihi da wannan ma ya sha bamban da mu abinda muke magana in muka zo muna karatun mustalahul hadith muka ce wannan mutawatiri ne muka ce wannan me wannan ahad ne to abinda mu muke abinda mu muke mihi daban da su abinda suke mihi ko in kaji malami ahlus sunna ya ce ahadithul ahad azzan suke fa'idantarwa abin da yake ruhi daban da abin da ‘yan ilmul kalami suke cewa yufido zan su mi suke so su kai gare shi suka ce nasoshi iri biyu ko dai mutawati ko kuma mai ahad sai su ce shi mutawati ne kata'iyyar subut tabbatuwar shi daga annabi tabbas ne ba shi in ƙura'ani ne mutawatiri tabbas ne tsayin in ka jawo aya sai su ce e ita mutawatira ce aya ko hadisin mutawatiri ne amma abin da yake fa'idantarwa zanniyud dilala to tunda azzannu ne kaga ba mu hukunci mu kawo aqidar mu kan zannu kiran sai ai me sai aje ayoyin da hadisan mutawatirai gege mi zai zo al'aqlu in ka kawo musu hadisi ahad su ce to shi da man ahadu shi da ma ai zannu ne shi kuma azzannu la yubna alayhi mu'taqad ba a gina aqida akai kenan shi ma sun yi me sun yi watsi da shi me zai biyo baya al-aqlu kawai shi ya zaka ga kamar mu'tazila zaka ba ruwan su da qur'ani da sunna in ma sun kawo ta ba wai dan aya ce ta kamar in kaga sun tabbatar da wata aqida ba wai dan aya ce ta tabbatar da ita dan hankalin su ya karba an fahimta to da haka suka bi takhallasu min al-kitab was sunna sai suka yanke kansu daga kitabu sunna tunda ba za su iya zuwa su ce musulmai ba kai qur'anin na bar aiki da shi kai hadisan na bar aiki da su amma suka kirkiro ka'idodin da wai sai qur'ani da sunna sun cika nasu ka'idodin sannan suke zama hujja to da ka ji aya sai a ce ba ta cika ka'idar ba kina aji ta da ka kaji a ce ba ta cika ka'idar ba sai a aji kenan me rage kawai hankalin su an fahimci wannan ina ganin lokacin mu ya kare mun sha dogon bayani game da maganar da malam ya kawo to akwai maganar da bata da yawa ta shekul islam ko ya ce hashiya bari mu shigar da ita haka gurguje tun da dina ganin maganar ahmad shakir ta haifo mana da komai wani ya ce hashiya asali hashiya kamar ɗan rubutu ne kake a jihar littafi wanda baya cikin asalin littafi to kamar baya ibn kasir ya yi waccan maganar ne sai ya samu wannan maganar shekul islam shi yasa ya maida ta hashiya ya ce sun ba waƙaftu ba da hada sannan bayan wannan bayanin da na yi sai na tsayi wato na ga wata magana lishaikhi na la'allama ga malaminmu wanda ya zurya ilimi ibn taimiyya mazmunuhu dunkulallen abinda maganar take nuhi annahu naqala al-qat'a ya ya nakalto cewa ana yankewa a yanke da ingancin hadisi wani hadisi bil hadisi alladhi talaqqatu al-ummatu bil qabul hadithin duk al'umma ta tarbe shi ta karɓe shi to za a za a karɓe shi to ibn taymiya ya nakalto wannan magana an jama'atin min al'imma daga jama'a masu tarin yawa daga cikin al'imma idan kaga gini kan wannan idan hadisi yana bukhari da muslim za a yi za a ce ana naqulu bil qat' za mu ga yace a yanke hadisin ya inganta saboda mai abin da ke cikin bukhari da muslim talaqatul umma bil qabul sai yace minhum daga cikin su akwai al-qadi abdul wahhab al-maliki wa shaykh abu hamid al-isfirayini wal qadi abu tayyib at-tabari wa shaykh abu ishaq الشيرازي من الشافعية لكن مالهم الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الداووني سيتي وأمثال وأمثالهم من الحنابلة لما كمان تقول لك كم مالهم مذهب الحنابلة سيتي وشمس الدين السرخسي من الحنفية قال سي شيخ الإسلام يتي وهو قول أكثر أهل الكلام إتتي مقدر ما في يوم أن علم الكلام min al-ash'ariyya daga cikin ash'ariyya wa ghairihim da wadanda ba su wani lokaci muka samu dama za mu yi magana kan game da su wane ne mutakallimuna idan magana tana son bukatar bayani amma yanzu ba lokaci insha wa ghairihim da wadanda ba su ba yace ka bi ishaq al-isfirayini yace wa ibn furak da kuma ibn furak ko ibn fawrak wanda sunan shi yana bukatar bincike kan babta din shi qala yace wa huwa madhhabu ahli al-hadith shi ne mazhabar malaman hadisi katiba gaba ɗayansu ya ce kai wa mazhabu salafi amma ita ma ce mazhabar salaf gaba ɗayansu tare da cewa kaga wannan maganar da aka rakanto da waɗannan malamai shi ahmad shakir cewa ne yana kusa ya yanke a yanke cewa ba haka suke nuhi ba abinda suke nuhi kawai duk hadisi yana bukhari ko muslim talaqatul umma am lam talaqatu aw ma talaqatul ummatu kulluha inda ya inganta kawai yufidul qat'a an fahimta wa huwa ma'ana ma zakarahu ibn salah ita ce ma'anar abinda ibn salah ya faɗa din nan dai istinbata wanda shi istinbati ne kun san yana daga cikin tawfiki da Allah yake sa kai wani lokaci zaka iya so kai wani istinbati baka taba shin wani malami ya yi shi an fahimta sai kuma in kai maganar in aka shi aka bincika kuma sai ta yi daidai da maganar waɗansu malamai an fahimta wannan yana faruwa ga mutum sosai an fahimta to ibn salah da ya gai wannan magana ba ya nakarto ta bane daga waɗannan malamai a shi ya istinbati ne yace yini kan bukhari da muslim al'umma sun karbi littattafansu gini kan wannan abin da ke cikin su yufidul qata to kuma bayan ya istinbatin fawafaqa fihi haula ila imma sai kuma ya dace da maganar waɗannan malamai da aka ainihin koro to wannan shi ne ƙarshen babin da malam ya yi muna wanda yake magana kan annau'ul awwal nau'i na farko duk abin da muka karanta tun daga farkon annau'ul awwal as-sahih har zuwa nan nau'i guda ne yanzu aka gama magana kan shi sai nau'i na biyu da zai zo shi ne mai alhadithu alhasan to sai mu kwana anan wala Allah karatun yau za a shi shi da nauyi to daman karatu haka yake